إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وكان مبعثه رحمة للعالمين فأشرقت الأرض بعد ظلامها وصار من اتبعه أشرح الناس صدرا وأذكى قلبا وأسعد عيشا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد كان صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته رحيما بهم حريصا على تعليمهم ما ينفعهم شفيقا عليهم ما ترك طريق خير إلا دلهم عليه ولا طريق شر إلا حذرهم منه منة من الله على عباده لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومن نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته قوله في حديث أخرجه الإمام الطبراني في الكبير وأخرجه ابن عساكر في التاريخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا يعني مسجد المدينة ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو, أن ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل حسنه الألباني رحمه الله تعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد فيا أيها المسلمون إن دينكم خير الأديان دين أمر بالمحبة والإخلاص والسعي في مصالح العباد وطهارة النفوس من الأخلاق الذميمة والأعمال القبيحة من الأنانية والبخل والإمساك اللهم فلك الحمد على الملة الحنيفية والشرعية المحمدية دين لا تطلب السعادة إلا وجدتها فيه ولا خيرا إلا وجدته سباقا إليه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يستر ومن يستر على مسلم ومن يستر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إخواني في الله الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فتمسكوا به واكتفوا والخير كله في اتباعه كونوا للدين يكون لكم وتحصنوا بالأخلاق يكون لكم جندا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi haka nan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shi da lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne ko manzonsa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama malaka ya jama'a musulmi wannan kutuba tamu a wannan yini na juma'a yau muna tara ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu a kidayen miladiya yau muna ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kutuba za ta jawo hankali akan irin rahaman da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yalwata ta ga duniya irin shari'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo mu al'umma wanda binta zai sadar da bayi zuwa ga Allah zai kuma gyara zamantakewa tsakankanin bayi zai cire kyashi da kiyayya zai cire hasada da zu wato ainihin da da mummunan nuni tsakankanin halittu gabaki daya babu shakka ya jama'a musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shari'a da kuma addini na gaskiya ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya zama mai bushara ga wanda ya bi tafarki madaidaiciya ya zama mai gargadi ga wanda ya kauce ma tafarki madaidaiciya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rahama ce da tausayi na Allah zuwa ga bayi ga baki daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga zuwansa duniya ta yi haske bayan ta cika da duhu duhu na kafirci da munafinci da shirka da Allah da duhu na jahilci da sabo amma daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai duniya ta cika da haske na imani haske na musulunci haske na tauhidi haske na sunna da'a ga Allah da kuma haske na ilimi wanda qur'ani da sunna suka tabbatar mana da haka duk wanda ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa za ka ga ya fi kowane mutum wato ainihin natsuwan zuciya ya fi kowane mutum tsarki na rai ya fi kowane mutum jin daɗin rayuwa hakanan Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin alqur'ani ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu aiko ka ba face domin ka zama rahama da tausayi ga talikai ga baki daya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai nasiha mai nufatan al'ummansa ga alkhairi yana mai tausaya musu yana mai kwaɗayin dukkan alkhairi zuwa gare su yana karantar da su abin da zai amfane su yana kuma samun damuwa akan duk abin da zai cutar da su kai babu dai wani tafarki na alkhairi face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna zuwa ga al'ummansa babu wani tafarki na sharri face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da al'ummansa wannan kuma Allah ya yi shi ne domin ya yi baiwa ya cika baiwansa akan bayinsa kamar yadda subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin Qur'ani yace laqad manna Allahu 'alal mu'minin haqiqa Allah yayi baiwa ga mummunai idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da Allah aiko da manzansu a cikin su daga cikin su jinsin mutane aka ɗauko annabinsu aka ba shi aiki ya zo ya isar musu manzon Allah ɗin nan aikin da yake yi ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana karantar da su qur'ani yana karantar da su sirrora na shari'a waɗansu malamai suka ce alhikma ma'anarsa ita ce sunna yana karantar da su qur'ani yana karantar da su sunna wa in kanu min qabl fi dalalin mubin alhali kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama suna kan bata bayyananniya cikin irin nasihohi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma al'ummansa wani hadisi wanda al-Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Al-Kabir haka nan al-Imam Ibn Asakir ya rawaito shi a cikin At-Tarikh hadisin Sayyidina Abdullahi dan Umar yanda yake ba da labarin cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tambaya yace ya manzon Allah wani aiki ne Allah subhanahu wata'ala ko kuma wani mutum ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so haka nan wani aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so ga baki a faɗin duniya da haka yana son ya san abubuwa guda biyu abu na farko mutumin da Allah ya fi so abu na biyu yana son ya san aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi son shi ga baki ɗaya a cikin al'umma shine anfa'uhum lin-nasi wanda ya fi amfanin mutane kowa da irin baiwan da Allah ya masa wani baiwa na ilimi wani baiwa na dukiya wani baiwa na basira wani baiwa na mulki da shugabanci wani baiwa wani baiwa wani baiwa kowane mutum da irin baiwan da Allah ya masa to duk wanda ya fi amfanin mutane da irin baiwan da Allah ya masa to shi Allah subhanahu wata'ala ya fi so idan kai malami ne ka fi amfanin mutane da ilimi in kai mai dukiya ne ka amfani mutane da dukiya in kai mai sarauta ne ko mai mulki ka amfani al'umma da mulkinka da dukiya da mulkin sarautanka idan kai mai wayo ne ka amfani al'ummanka da wayanka in kai kakkarfa ne ka amfani al'umma da karfinka duk irin daman da Allah subhanahu wataala ya hore maka to idan ka amfani al'umman musulmi al'umman duniya ma gabaki daya to wannan zai ja maka farin jini a gurin Allah subhanahu wataala manzon Allah ce kuma aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so to ga su sai manzon Allah ya fara rattabo aikace aikacen yace abu na farko dai shine sururun farin ciki to da sai da hofi ala muslim wanda zaka shigar da shi a cikin zuciyar musulmi duk abin da zaka yi musulmi ya farin ciki to wannan aikin Allah madaukakin sarki yana kai shi ko da da raha ne ko da da barkwanci kai abin da zaka shigar da farin ciki cikin zukatan musulmi ya ci alkhairi fiye da kai abin da zaka bakanta musulmi rai dauka an samu albashi sai ka ce alhamdulillah fa mun ga wata ka shigar da farin ciki cikin zuciyar musulmi to wannan aiki ne wanda Allah subhanahu wataala yana son sa ko tsakankaninka da abokai ko tsakankaninka da iyalai ko tsakankaninka da sauran al'umma ko malami da ɗalibi ko shugaba da talakawarsa yayi abin da zai faranta ma talakawa rai ba zai cusa musu bakin ciki da tashin hankali su kwana cikin zulumi da aljini ba to wannan aiki Allah subhanahu wata'ala yana son sa haka nan bakin cikin da zaka kwarenye wa musulmi shi ma wannan Allah subhanahu wata'ala yana son sa kaga musulmi cikin bakin ciki kai ba ma lalai musulmi ba jinsin ɗan adam ga baki ɗaya ka gusar mashi da baƙin ciki da tashin hankali da damuwarsa ka ɗebe mishi kewa to wannan aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan aiki ko kuma ka biya masa bashi ana bin shi bashi ya rasa yadda zai saka kansa sai ka ga halin da yake ciki sai ka ɗibo dukiyanka ka biya masa wannan bashin wannan aiki ne wanda zai jawo maka farin jini da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wata'ala domin Allah yana son wannan aiki aw ya qurudu anhu ju'an ko kaga musulmi yana cikin yunwa da wahala da kakalika yi sai ka gusar mishi da wannan yunwa tasa idan ba shi da abinci ne ka bashi idan ya samu abinci bai samu hanyar da zai sarrafa ba ka taimaka masa ya sarrafa duk dai wani abin da za ka yi ka gusar ma musulmi da yunwan da yake ciki to wannan aiki ne wanda Allah subhanahu wata'ala yana son wannan aiki kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wallahi in yi tafiya tare da wani dan uwana saboda wata buƙatuwa da yake da ita in raka shi ko kuma in shiga gaba domin buƙatarsa ta biya manzon Allah ce to in yi haka ya fi min falala ya fi min soyuwa a guri na fiye da in je in itikafin wata ɗaya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yau ga musulmi yana da damuwa yana da wata bukatuwa sai ka ce bari in raka ka mu haɗa ƙarfe da ƙarfi domin bukata ta biya to wannan ya suka je ka yi cikin wata ɗaya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma damar taka ce in ka je kai magana za a yi to ka je kai maganan a yi ladan da za ka samu a gurin Allah ya suka je ka yi cikin wata ɗaya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma za a cutar da shi ne in ka je kai magana za a kare daga cutar da shi to ka je kai wannan din ya ka je kai itikafin wata daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa duk wanda ya fusata sai ya kama kusansa to shi kuma sai Allah madaukakin sarki ya rufa mashi asiri ranar tashin alkiyama duk wanda yayi fushi da ya ga dama zai iya ɗaukan matakin da zai biya bukatun ransa amma sai ya kame to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai cika zuciyar shi da fatan alkhairin aljanna ranar tashin alkiyama haka nan annabi ya kara da cewa duk wanda ya tafiya tare da dan uwan shi musulmi har bukatarsa ta biya to Allah zai tabbatar da digadigansa a ranar tashin alkiyama da ake samun digadigai suna zamewa sai kaga wani kamun mutumin kirki a duniya amma ana zuwa filin tashin alkiyama sai kaga ashe Allah madaukakin sarki da shi mutumin kirki ba sai ka ganshi ashe dan wuta ne wannan matsalin da ke faruwa ranar tashin alkiyama duk wanda ya bi dan uwan shi musulmi har bukata ta biya abin da yake faɗa ne alkhairi ya samu to wannan mutum Allah zai tabbatar da gadigan sa ranar tashin alkiyama sai annabi ya ce kaga mummunan dabi'a tana bata aiki kamar yadda ka san wato guba yana ɓata zuma duk iya inda zuma ya kai da kyan shi idan ka ɗibi guba ka ɗibi fiya-fiya ka zuba a cikin zuma wannan zuman ya riga tashi aiki ya lalace to irin yadda ka san guba na ɓata zuma to haka nan mummunan aiki ke lalata aikace-aikacen bayi mummunan ɗabi'a ya kasance mutum yana da muyagun ɗabi'un da mutane suna Allah wade da shi suna tir ba sa yin mishi kyakkyawan zato ba sa mishi fatan alkhairi a wurin Allah subhanahu wataala to irin wannan zunubin shi a wurin Allah haka nan zai wato wannan zai ci kyawun shi a kyawun ayyukan shi a wurin Allah sai kasance babu abin da zai rage mishi sai zunubi kuma mu sani cewa fa shi musulunci addini ne wanda yake yazo domin ya jatta tsakankaninka da Allah kuma ya samar da maslaha tsakankanin bayin Allah ya jatta zukata ya tsaftace mu daga miyagun ɗabi'u da miyagun aikace-aikace ya raba mu da san kai ya raba mu da girman kai ya raba mu da rowa ya raba mu da fariya da alfahari har a cikin ma wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya gusar mu mummuni da bakin ciki to sai Allah madaukakin sarki ya gusar masa da bakin cikin duniya da lahira duk wanda ya sauƙaƙa mu musulmi shi ma sai Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mishi duniya da lahira haka nan duk wanda ya rufa ma musulmi asiri kaga asirin shi zai toni ka rufa masa asiri ko kaga yana cikin halin niyasu za su samu matsala da iyalinsa ka rufa masa asiri asiri ya rufu to Allah subhanahu wata'ala kai ma sai ya rufa maka asiranka na duniya da na lahira haka nan Allah yana tare da bawa matuƙar da ya bawa yana cikin taimakon ɗan uwansa musulmi da haka ya jama'a musulmi mu ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u da manzon Allah ya mana bayani mu sani cewa fa bin irin waɗannan ɗabi'un shine cikin musuluncinmu kuma shi ne kwaikwayon annabin mu sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Allah ya umarce mu mu kwaikwaye shi kuma mu bi tafarkinsa domin alƙur'an alƙur'ani mai girma Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abin koyi mai kyau gare ku ya kasance cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma ga wanda ke kwaɗayin duniya da wanda ke kwaɗayin lahira da wanda ke kwaɗayin saduwa da Allah saduwa ke kyau to da ka ya jama'a musulmi kowanne daga cikin yana da bukatuwar ya sa himma ya nemi taimakon Allah ya ga ya kwatanta irin waɗannan ɗabi'u wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya jawo hankalin mu akan su to muna fatan Allah ka azurta mu da bin waɗannan ɗabi'u Allah ka sa muna da rabo a cikin waɗannan kyawun ɗabi'u da karantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi mana a ƙarshe ina da tambihi da jawo hankali da zan yi akan abubuwan da suka dan faru a cikin wannan sati musamman a jihar kaduna wanda aka sami ƙungiyar kwadugo ta kira da babban murya akan a shiga yajin aiki har kuma aka fito zanga-zanga na lumana da za a nuna ma gwamnatin jihar kaduna cewa ana da ƙorafe-ƙorafe da yawa a kanta wanda ita kuma gwamnatin jihar kaduna ta ja danga ta jajirce kwarai da gaske akan matsayarta ba gudu ba ja da baya to a gefe guda kuma akwai sauran wato ma'aikata waɗanda yake waɗansu daga cikinsu matsalolin da ake faɗi ta shafe su waɗansu an sallame su daga aiki waɗansu kuma ba a biya su albashi ba waɗansu kuma ba a biya su rabin albashi ba waɗansu kuma ba a biya su haƙoƙansu na sallama ba waɗansu kuma 'yan fansho kenan an wahalar da su a cikin watan ramadan da ire-iren waɗannan abubuwan da ƙorafe-ƙorafen da ake yi waɗansu ma'aikatan kuma wanda yanzu haka suna cikin aikin suna wato ainihin alhinin menene makomanmu shin ma mu za mu ci gaba da aikin nan ko mu ma gobe za a sallame mu duk akwai ire-iren waɗannan ƙorafe-ƙorafen to su ma a gefe guda sannan a gefe guda kuma akwai sauran al'umman jihar kaduna gabaki ɗaya waɗanda yake waɗansu ma ba ma'aikatan gwamnati ba ne waɗansu ma suna 'yan kaduna ne amma ba suna aiki a kaduna ɗin ba ne da sauran dai al'umma gabaki ɗaya to ina da tsokaci akan duka waɗannan nau'o'in mutane guda hudu nau'i na farko su ne ƙungiyar ƙwadugo da waɗanda suke rufa musu baya na ga suna bayanin cewa kusan ƙungiyoyi daban-daban daban kusan arba'in da bakwai ko sama da haka sun mara musu baya akan wannan mataki da suka ɗauka. To, abin da nake jawo hankalin ƙungiyar ƙwadugo na ɗaya dai ina fatan Allah ya sa sun yi wannan aiki da ikilasi. Domin idan dai sun yi da ikilasi, to babu mamaki su dace da waɗannan falalolin da muka faɗi a cikin waɗannan hadisa. Domin sun yi faɗi tashi ne domin ƙwato ma wato ainihin waɗansunsu haƙoƙansu wanda suke bin gwamnati. To muna fatan Allah ya azurta su da ikilasi. kuma wannan aiki da suka yi tun da dokan ƙasa ta yadda to ba za mu ce mana Allah wadai da abin da suka yi ba bal ma za mu ce mana goyon bayan abin da suka yi tun da dai dokan ƙasa ta yadda ai haka tun da dokan ƙasan ta yadda to shikenan babu laifi inda matsala take shine idan aka saki harshe ya kai ga akwai cin mutunci akwai zage-zage akwai bacinci akwai karerai da ƙazafi to irin wannan kuma sai ya zama ya ɗauki wani salo na daban so don haka su ƙungiyar ƙwadugo su sani cewa mutunci yana da tsada duk yadda ka kai ga son ka ƙwato haƙƙin wani ko ka tsara haƙƙin wani to amma kuma ka tsare mutunci shi ma wanda kake fuskanta saboda shi ma wanda kake yi don shi in shi ma kana son ka tsare mishi dukiyar shi ne ko mutuncinsa to shi ma wancan yana da buƙatuwan ka tsare masa irin nashi mutuncin ka tsare mishi irin nashi haƙoƙan amma tabbas aikin da suka yi aiki ne wanda yake idan sun yi ikhlasi muna da kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala cewa musulmin cikin su za su dace da wannan falalan da muka yi bayani sai kuma janibin gwamnati to su janibin gwamnati abu na farko da muke so su kuma su ƙara sani sun fi mu sani shine dokan da ta samar da shugaban ƙasa ita ce ta samar da gwamna ita ce kuma ta samar da ƙungiyar ƙwadugo duk doka ɗaya ne dokan Najeriya so don haka abin da 'yan kwadugo suka yi matuƙar dai ba ya saba ma dokan da ƙasa ta gina akai bane to yana da buƙatun su ma a ba ka uzuri a ba ka hanzari kamar yadda gwamnatin ita ma take so a ba ta uzuri a ba ta hanzari matuƙar dai ba su saba ma doka ba to lalle lalle a saurari kokensu kuma a zo a hau kujeran ko teburin sasanci saboda haka dokan ta ce doka ɗaya ce duka ta samar da waɗannan abubuwan abu na farko ke abu na biyu muna fatan gwamnati ta sani cewa duk wata gwamnati a duniya in dai nagartaccen gwamnati ne an gina ta ne akan rahama da tausayi amma muna gaya ma gwamnati gaskiya tsakani da Allah al'umma suna yawan nanatawa a harshensu cewa gwamnati ba ta da tausayi ba ta da rahama suna kafa hujjoji da abubuwa mabambanta ba ne zan kawo su a nan ba amma na tabbatar da kunnuwanku a buɗe suke cewa cikin manya-manyan zargin da ake ma gwamnatin nan shine rashin tausayi rashin rahama rashin auna maslaha da mafsada a daidai lokacin da ake so a yi gyara to bai fa kora kuma a tausaya ma bayi ba domin gyaran nan ana so ne wai bayi su amfana da shi kar a bari sai gab da ramadana mutum ba shi da sanin nan ciki sai a ce an kore ka aiki wannan alamar rashin rahama ne alamar rashin tausayi ne kar a bari sai cikin ramadana a ce dattawan nan yan fansho wanda galibin su wuce shekara sittin ai ta azabtar da ku ku je ku yi kuna screen wannan ba daidai bane ya kamata komi a rika yin shi akan tsari mu mun goyi bayan bin doka da oda amma ya cika da rahama da tausayi da nufatan al'umma da alkhairi sama da tsanani da kuntatawa da kuma ainihin rashin kula da haƙoƙan masu haƙoƙa da haka yana da buƙatuwan gwamnati ta fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi ya ce ya Allah addu'a yi Allahumma man waliya min ummati min amri ummati shay'an duk wanda ka ba shi wani shugabancin al'umma ta ko min kankantarsa fa shaq alaihim sai ya tsananta musu Allahumma fashquq alaihi kai ma Allah ka tsananta masa manzon Allah yi wannan addu'a da ka fi hakkara kada a fada cikin irin wannan a wata a wani hadisin bayani ke cewa duk wanda Allah ya bashi mulki a cikin al'umma ta fahtajaba duna khallatihim wa hajatihim wa faqrihim duk wanda Allah ya bashi mulki a cikin al'umma sai ya rufe ido ya kau da kai daga talaucin al'umma da bukatuwansu da kakanikayensu ya kau da kai ba abin da ya dame shi manzon Allah ya ce sai Allah ya kau da kai ya kyale shi da kunci da talauci da tashin hankalin shi ranar tashin alkiyama daka don Allah kada ku fada cikin irin wannan ko ni ya faru a jiha ko kuma a ƙasa sai ku ce wai siyasa siyasa siyasa ya kamata ku gane cewa ko da ɗan siyasa ko da siyasa aka sa aka yi gyara sai ka zo ka gane gyaran sai ka ɗauki gyaran ka ci riba ka ka cusa ma ɗan siyasa baƙin cikin shi kenan saboda an ci gyaran ka kuma ka karɓi gyara amma a ce komi aka zo da shi na gyara a ce wannan siyasa ce komi aka zo da shi na gyara a ce wannan siyasa ce kun san siyasan nan aibi ne kuke yin ta ku ne fa 'yan siyasan nan ku kuka ɗauko ta kuka kawo mana mu in zaɓin mu ne a tsarin Allah a tsarin addinin musulunci ba demokrasi ba to kun san tana da aiki kuka ɗauko ta kuka yi ta tallanta kuka yi ta yama ɗiɗi da ita inda wani zai ce ban yarda demokradiyyar nan ba sai ku ce ɗan boko haram ne amma duk inda aka zo da wani abu ku ce a wannan siyasa ne ai an sa siyasa to mu ɗauka an sa siyasa amma abin da aka gyara gaskiya ne ko ƙarya in gaskiya ne ku ɗauka ku yi aiki da shi in ƙarya ne sai ku yi bayani yadda za a gane amma zai yiwuwa a ce komi siyasa komi siyasa yanzu irin wannan bayanin da nake yi wani rudaddan yana nan sai ce shi ma za ka an sa wannan liman din a ce dai limanin juma'a ya lalace sai dan siyasa ya zo ya cusa mishi abin da zai magana akai ai ya lalace ya lalace ku fahimci wannan da kyau ba komi ne a ce siyasa ba in ka ji gaskiya kawai ka rusuno ka zo ka karɓi gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta ga baki daya Qur'ani yakan ci jaran shi a cikin al'amura na addini ko al'amura na rayuwa ko al'amarin addini Qur'ani yakan ci jaran Annabi sallallahu alaihi wa sallam dubi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma'ana sallama wani cin gyara ce afa Allahu anka lima azinta lahu da yake dan gata ne kafin ai gyara sai da aka ce amma an yafe maka amma dan ne ka je kai kaza kai kaza kai kaza Qur'ani ya ci jaran shi dubi inda qur'ani ya ci gyara annabi sallallahu a basa wata walla an ja'ul a'ma aka zarge shi dan ne ka kyale wannan mutum mutum kayan makawo ka je ka fuskanci wadancan duka al'amuran a cikin addini qur'ani ya ci gyaran shi akwai gurin da ya ce laula kitabun min Allah sabaqa lama tukun fi ma asatum azabun azim baitin Allah ne ya ce kai shawara kuma kai shawara wallahi da abin da kai kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ma ukuba a kai ka dubi inda Qur'ani ke cin gyaran manzo Allah sallallahu wannan a cikin addini kenan fa a cikin rayuwa ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ke cin gyaran sa dubi sautu tahrim al'amari ne fa tsakankanin shi da matan shi har annabi ya ce to ban ƙara yin kaza Allah ce lima tahrimu wa ahallallahu laka dan me zaka tsananta ma kanka manzon Allah ya ga sahabbai suna yin auren dabino annabi ya ce wannan ba zai amfane ku da komai ba suka ce to mu bari sai suka bari sai a wannan shekarar aka samu matsala dabino bai kyau ba bai kuma ƴaƴa ba annabi ya ce me ya haifar da haka suka ce to muna auren dabino kan ce bai da wani amfani ya ce a'a a'a wannan duniyar ku ce kun fi ni saninta ba ina nufin ku bari bane ya ce ku ci gaba da abinku suka ci gyaran manzon Allah kuma ya karɓi kurkuren da ya yi a rayuwarsu kenan ya ce ban fi ku saninta ba kuma aka yi ci gaba da auren dabinan kuma dabino ki ci gaba da amfani wannan ya kasance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance da shi da komi ba a yakin bada manzon Allah ya tsaya fata ruwa wani sahabi ya ce in ba wahayi bane mu matsa gaba kuma annabi ya gane wannan magana ta fi tashi karfi ya kuma sallama ya mika mata wuya da haka kuskure mutum ya kuskure a ci gyaran shi ya dawo ya karɓi gyara wallahi wannan ba kasanci bane amma gwamnati ta zama kifaɗi ita ba a isa ci gyaranta ba wannan ba gaskiya bane kuma in kuna son ku gane haka ku shiga cikin jama'a ne ku tattauna da ɗaiɗaikun jama'a tun daga ma'aikatan gwamnatin da sauran mutanen da ke rayuwa a gari za ku gane ra'ayin jama'a ne ko ko wata siyasa ne aka turo ƙungiyar kwadugo wannan ina isar muku da saƙon al'umma ne ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya haskaka muku ku gane irin waɗannan abubuwa so don haka su al'umma gabaki ɗaya mu kenan ina fatan mu rika faɗin alkhairi duk abin da za mu faɗi kar ne abin da zai ƙara ya mu tsahazo abin da zai ƙara ɓatawa ba zai gyara ba mu faɗi alkhairi mu kuma jawo hankali zuwa ga alkhairi wanda ya daidai a ce ya daidai wanda bai daidai ba a ce bai daidai ba a gaya mishi ta harshen da zai gane ba ta da aibanta ko sun mutunci ba so kuma ma'aikatan gwamnati ina tsara shawartar su su nemi sana'an yi su hada da dogaro akan Allah da addu'o'i ne yau da kullum amma su nemi sana'a domin rashin sana'a zai kai ga kila in aka yi maka irin wannan ba zaton gobe to ta kai ga mutum ya ta sakin baki ya ta sakin baki kila ma wani har ya je ya rudda da irin miyagun kalmomin da zai rika faɗi da haka kowane ma'aikacin gwamnati zai nemi sana'a ya kuma dogara ga Allah duk abin da Allah ya kaddara maka na jaraba Allah ka roki Allah ya azurta ka da imanin da zaka iya dauka sannan kuma yawan tattauna matsaloli ba ita ce mafita ba miƙewa tsaye gurin nemo hanyoyin gyara matsaloli ita ce mafita to muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa ya datar da mu duk wanda ke da kuskure Allah ka haskaka mishi gara kuskuren shi domin ya gyara wanda ke kan daidai kuma Allah ya azurta shi da ikhlasin da zai yi daidai din nan dan Allah ya samu lada a wurin Allah Allah ka rufa mana asiri Allah ka yaye mana dukkan talauci da dukkan kunci da dukkan wahala abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke Allah ka taimake mu Allah ka taimaki gwamnatocin mu Allah ka kama hannayensa daga yin kurakurai Allah ka tabbatar da su akan gaskiya mu kuma Allah ka azurta mu da yin musu da'a a tafarkinka ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين